الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا 29 لوات القيدة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دولا da 446 wanda ya daidai da 27 a watan biyar shekara ta 2025 muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin arba'una haditha wannan shine hadisin mu na 32 za mu tashi akan karatu na 33 Malam ya ce, Wana bi Sa'id, ko? Yin za mu tashi. Wana bi Sa'id, Sa'ad ibn Malik, an karba hadisi daga Abu Sa'id, Sa'ad ɗan Malik. Haka ne ko? ko kuma wa ana bi sayyidina al-khudri radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala Abu Sa'id al-Khudri sunan shi Sa'adu dan Maliki Sa'adu dan Maliki Sa'adu dan Maliki bawo shi bai da Sa'adu sai dai Sa'adu shi kuma Balarabi bai da Sa'adu sai dai Sa'adu sa'ad ne ba haushe ke mai da sa'ad sa'ad yake yana da wahala ga bahaushe sa'ad yasa sai ya ja sai ya ji daɗi to annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qala lalle annabi tsira da amincin Allah su ga da tabbata a gare shi ya ce la darara wa la dirara babu cuta ba cutarwa hadithun hasanun hadisi ne mai kyau ya hadisi mai kyau hadisi mai kyau shine ingantacce hadisi ingantacce shine hadisi sahihi wannan kuma hadisi hasan muka ce yana akwai bambanci akwai mai kyawu akwai ingantacce ha menene ma'ana hadisi mai kyau hadisin da hadisin da a cikin shi akwai wanda yake da raunin harda ya ke ce ba hadisi hasan ma rawahu adlun khaffa dabbuhu wa adlun khafifid dhabt abinda adalin mutum ya rawaito mutunan kirki amma mai raunin harda yake ce hadisi mai kyau rawahu ibn majah ibn majah ya rawaito shi wa daraqutni da kuma daraqutni shi ma ya rawaito shi a cikin sunan وغيرهما دما وننس دي سن رويتو شي مسندا سن رويتو شي da isnadi muna ganewa ko duk da isnadi suka rawaito shi ibn majah ya rawaito shi da isnadin shi da hanyar hadisi shi ma dara qutni ya rawaito shi da hanyar hadisin muslim shine ma'anar musnad hadisin da aka faɗa hanyar da aka rawaito shi shine wane ya bani labari wane ya bani labari wane ya bani labari wane ya bani labari shine musnad wa rawahu malik kuma imam malik ma ya rawaito shi fil muwatta cikin littafin muwatta an amri bin yahya daga amri dan yahya an abihi daga baban shi an annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam mursalan ya rawaito shi mursali kuna ganewa hadisi mursali shine hadisin da wato ba a faɗi sahabi ba sai tabi'i yace manzo Allah ya ce yake cin mursal hadisin da tabi'i ya ketare sahabi yace annabi ya ce shi kuma bai rayu tare da annabi ba kuna ganewa kawai sai sote ƙetare sahabi ya ce manzan Allah ya ce sallallahu alaihi wa sallama kamar kai ne yanzu misali ya ce akwai wani malami da nan da shekara ɗari ya rayu nan garin marani sai ka ce ya baka labari sai kuma baki da yanzu shekarar ka hamsin don kaga akwai wanda ya gaya maka shi ya gaya mashi to sai kake faɗin wanda ya gaya maka ɗin kawai sai kace ya ci a da ilimin hadisi sai a shaƙo ka ce ina ya ce ina kuka gamu tun ba a yi ka bayar su ya kai kace ya ci kuna gane to shi tabi'i bai rayu da manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam amma ya rayu da wanda ya rayu da manzan Allah shine sahabi to da haka yanda za a cewa manzo Allah ya ce to sai a ce magana shi mursali ne ne malam ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam mursala ya rawaito shi mursali fa asqata aba sa'id to sai wato shi Imam Malik ya shafe Abu Sa'id wanda Abu Sa'id shine sahabi wanda shi ya ji wannan magana daga manzo Allah muna ganewa ku shine ma'anar fa asqata cikin mutanen da yake cewa wani ya bani labari wani ya bani labari sai bai faɗa Abu Sa'id ba shine ma'anar fa asqata sai ya shafi sunan shi walahu turqun kuma hadisin yana da hanyoyi da aka ruwaito shi da waɗannan hanyoyi din yuqawi babuha ko yaqwa babuha bi ba'd sashen hanyoyin yana ƙara ƙarfi da sashi kaga wannan wannan wannan wani karatu ne mai yawa ba ma ka tsaya ana yin shi kusan ba ta lokaci ne za kuna gane yau saboda magana ne za a yi ta mutane ba za su gane ba za su gane abin da ake tafaɗi ba kaga gara gara tsallake kawai mutai zuwa ga abin da ake iya ganewa a wadancan ilimi ne ka'idodi ne za a yi ta bayani ku gara mu bar su kawai mu tafi zuwa ga abin da ke gaban mu wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la darara wa la dirara ba cuta ba cutar malamai sun yi sabani tsakanin waɗannan lafazza guda biyu wai daban-daban ne ko ko duk ma'anarsu guda ɗaya wasu suka ce duk ma'anarsu guda ɗaya ka ba an ƙara ƙarfi ne kawai an ce ba cuta ba cuta ana kama an cewa kakkai cuta ba cuta ba cuta wasu kuma suka ce akwai bambanci tsakaninsu abbarar suna ne shi ne cuta ɗin labarara babu cuta wala birara kuma babu cutarwa cuta suna ne cutarwa kuma mine ne aiki ne ko ma'ana cuta gaba ɗayanta musulunci bai yarda da ita ba cutarwa gaba ɗayan shi musulunci bai da shi ba muna ganewa ko wato shigar da cutarwa ga wani ba da haƙƙi ba ba da kyau ka cutar da wani ba tare da ramawa ce za ka yi ba don mutum cuta maka ka rama to kaga ka rama ne amma haka kawai kai ka tado shi da ya fara bai kyauta ba to musulunci bai yarda da wannan bai yarda da wani ya cuta ma wani ba wasu malamai suka ce a abinda ake nihi da abinda ake nihi da la darara wala dirara ad-darar shine mutum ya cutar da wani shi da abinda shi zai amfana da shi ma'ana kai zaka amfana da abin amma wani kuma zai cutu ad-dirar kuma shine ka shigar da cuta ga wani da abinda kai kuma ba za ka amfana da shi ba su malamai suka ce bambancin labarar da za dirara kenan ka cutar da wani amma kai za ka amfana na biyu kuma wala dirara shine ka cutar da wani kuma kai ma ba za ka amfana ba to duk musulunci bai yarda da wannan ba kamar wanda za ya hana abinda ba zai cuce shi ba amma wanda aka hana zai cuci da abin wannan yana shiga cikin la darara wala dirara muna ganewa ko ma'ana dai gaba da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana cewa wato addinin musulunci ba cuta ba cutarwa cikin shi kakka cuta ma kowa kuma kowa ya cuta maka ma'ana addinin musulunci yana koyar da mu kyakkyawan zaman lafiya da zamantakewa tsakaninmu mu zauna lafiya mu amfanar da junanmu kan mu cutar da junanmu ta kowace hanya idan ka cutar da ɗan'uwanka to baka gyara ba ta kowace hanya in ɗan'uwanka ya cutar da kai bai gyara ba dukkan ku kun nuna wato ba ku biyar karantarwa ta addinin musulunci koyarwa addinin musulunci ba ta ba mu dama mai ta abinda muka ga dama ba domin in ma ka abinda ka ga dama to Allah zai kama ka saboda ka sai mutum ya ba a hankali ya bi duniya sannu sannu kai ya cuta ma kowa kuma kowa kai ya cutar da shi saboda ka shigar da cutarwa ga wani mutum baya da kyau ka cutar da wani mana ka yi wani abu da za yi cutuwa akwai abubuwan suna nan da yawa cikin cikin rayuwarmu suna nan barkati muna ganewa cutarwa ne ba su da kyawu amma kuma suna nan muna ce ba mu damu ba ko cutarwa ne ga zamantakewa ta kwarai bai kamata a ce ana samun tsakaninmu ba tsakanin makwabci da makwabci tsakanin mutanen unguwa suna na abubuwa da yawa na cuta da cutarwa duk muna yi duk wanda yi zunubi za ya samu wurin Allah Allah ya kiyaye yasa a cikin alkur'ani mai girma Allah subhanahu wataala ya hana cutarwa a wurare daban-daban Allah ta'ala ya hana cutarwa wurin wasiya Allah subhanahu wataala ce min badi wasiyatin يوصى بها أو دين غير مضار من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار معنى ba tare da mutum yayi wasiya ya cutar da magadan shi ba mutum yana iya wasiya wasiya addinin musulunci ya ce a yi ta kamar wanda ba ya da gadon ka ko ka yi ma wanda ba yana da gadonka amma da sharaɗin magadanka su yarda bayan rasuwarka in sun yarda sun ce sun yarda in suka ce kuma ba su yarda ba shi kenan in sun yarda kaga kayansu ne in ba su yarda ba ma kayansu ne in sun yarda to shi kenan in ba su yarda ba sai su ga cewa yanzu an maka wasiya kuma zuwa raba gado da kai ka ba su yarda ba an tada kuma in sun tada ta tada kesa zuwa cikin hadisi ingantacce inda Allah sallallahu alaihi wasallam yace lalle bawa yana iya yin aiki na biyayya ga Allah subhanahu wataala ya ibada tukuru ya abinda Allah ke so shekara 60 sai ya zo mutuwa sai ya mugo wasiya wanda za ya cutar da magadan shi da ita shikenan wannan mugo wasiyar da ta sai ta bata mai ibada shekara 60 fa yadkhulun nar sai ya shiga wutar jahannama manzo Allah ya karanta tilka hududullah waɗannan dokokin Allah ne a kiyaye su ta zuwa faɗin Allah ta'ala wa man ya'si Allah wa rasulahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adabun muhin saraka baya da kyau irin wannan cutarwa Abdullahi da Abbas ya ce cutarwa a cikin wasiya yana daga cikin manya-manyan zunuban da suke kai mutum wata jahannama kuma Allah ya hana sannan ya karanta wannan aya mai girma to abin da ake ce ma cutarwa wurin wasiya wani lokaci mutum yana yin wasiya dai ya keɓance cikin magadan shi masu wasiya da ƙari akan raban shi na gado bayan mutuwar tsohon to amma sai mutum ya mai wasiya mutum ya ce ya yi wasiya ga cikin ɗiyan shi guda ɗaya wani a bashi kaza in ya mutu da kuma a zo ga wasiya an bashi kuma ga mi ga gado yana yi ne saboda yana jin haushin wasu ɗayan cikin ɗin shi bari ya tara mai wani abu da ran shi ya yi wasiya ya rubuta kuma a zo rabon gado yadda aka ba kowa ba shi idan ya haka sauran magada sai su cutu mutanen da suna irin wannan misali mutum na da miliyan ɗari sai ma dan shi wasiya ce in ya rasu ɗiyan shi kuma 25 ko 30 sai ce in ya rasu a ba dan shi guda miliyan 15 ciki wasiya ce haka saura saura 85 kuma zuwa a raba wajen su 30 nawa nawa ne za a yi maza da mata nawa nawa za a samu haka kuma aka raba ko biyar biyar aka yi ko hudu hudu aka yi ko uku uku aka yi kaga dai in haɗa da nashi in uku ne ma sha takwas gare yanzu su kuma kowa da uku uku to kaga za su cutu na abinda aka ba su kaɗan ne shi kuma nashi mai yawa to wani yana yi da wannan manufan don ya cuta ma don ya shigar da bakin ciki to shi za annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha ta kullu dhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarith Allah ya ba duk mai haƙƙi haƙƙin shi saboda haka babu wasiya ga magaji duk wanda za a gado bai da wasiya amma dai da haka nan malamai sun ce in aka yi ta ko da ɗanka kama ko da yaka kama wasiya to in sauran ƴaƴa sun yarda bayan rasuwarka to wasiyar ta yi in kuma suka tada shi ke tata abin da yana tsayawa ne karkashin yarda su in sun yarda a biyayen ba su yarda ba kuma wani lokaci kuma mutum sai wasiya ga wani wanda yake ba cikin magadan shi ba ba magajin shi bane ba wanda za ya ba ya gada shi sai mai wasiya dama irin shi ake so amma amma kuma sai mutum ya mai wasiya mai yawa wanda ta wuce sulisi sai ta rage hakokin magada ba ya cikin magadan shi yana da miliyan hamsin sai ya ce in ya rasu a baya miliyan biyar ciki ko kuma ya ce a baya miliyan ishirin ciki kaga miliyan ishirin ta yi karhin yawa ta yi karhin sulisi inda sattin ne to da sauki da sauki saboda min an kasa uku an dauke kashi daya muna ganewa to amma ya zaman to 20 ne to dukiya ta rage kwarai sanan kuma shi ba cikin magadanka kai mai wannan wasiya ta yi yawa to shi yasa wasiya ba a san ta yawa ta wuce kashi ɗaya cikin ukun dukiya in ma san samu ne ka raba dukiyar ka hudu kai wasiya da ɗaya cikin hudun ukun sai ka bar ma magada in Allah ya sa wannan rishin lafiyar da kake ka mutu shikenan in kuma ka tashi shikenan wanda aka musiya sai ya jira har mutuwar ka dada dale ko ta koma yana zaina ta addu'a Allah ya saka mutu a bashi kuɗin shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-thuluthu wa thuluthu kathir manzo Allah ya ce ɗaya cikin uku ɗaya cikin uku yana da yawa sosai muna ganewa ku to duk lokacin da mutum yayi ma wani wanda ba cikin magadan shi ba wasiya akan abin da ya kara akan ɗaya daga cikin uku to wannan wasiya ba za a zartar da ita ba za a maido ta baya muna ganewa ku za a tada ta amma za a ba mutumin sai dai ba za a bashi yadda aka faɗi ba saboda ta yi yawa Allah ya sa mu dace to ma'ana dai wasiya cikin ta Allah subhanahu wataala ya ce ghayra mudar mutum yayi wasiya ba tare da ya cutar da ba ya cutar da magada ba daga ciki akwai cutarwa a wurin aure nan ma Allah ta'ala ya hana nan ma la darara wa la dirara Allah ta'ala ce fa amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'rufin wa la tumsikuhunna diraran litatadu idan kuka saki mata suka kusanci idda su ba su kare ba saki na farko ko na biyu to ku dawo da su dan kuka dawo da su to ku rike su da kyautatawa ko kuma ku sake su da kyautatawa wala tumsikuhunna diraran Allah ya ce kada ku rike su dan cutarwa litatadu domin ku zanki lissafin iddar su kuma ya fa'al zalika faqad zalama nafsahu duk wanda ya aikata wannan ya cuci kanshi bana mutanen da haka suke yi mutum sai ya saki matan shi in ta yi jini biyu kayan ta kare sai ya mido ta kuma in ta zo ta tashan wahala kuma ya sake ta kuma da ta gida ta karewa sai ya mido ta haka sai a yi so dubu mutanen da saboda mi shi ba ya aurenta kuma ba ya bari ta kare wani ya aura haka za ta yi ta wahala da ta kusanci karewar da sai ya ce to sai je ce to na mai da ke mutanen da kayan musulunci zo ya kayyade saki uku kada yake ba iyaka kawai haka ake ta rayuwa to sai da musulunci ya zo sai ya kayyade in kai dai kai bi to shikenan da ka fada na uku to shikenan ta rabu da kai har sai ta aure wani miji wanda ba kai ba kuma ya yi zama ingantacce da ita ba auren kishin wuta za a yi ba da auren dabara na cuta sai ta auri wani ya zanna da ita in ya gaba ya zama da ita ce ke wancan da Allah ke nasu kiki muna ganewa ku yawo sai an yi wannan in ya gaba ya zama da ita kuma sun fahimci juna sun yi mu'amala ta auratayya tsakaninsu sai haka ya tabbata in ba haka ba ba ya wuri ba kowa ta aura aikin banza ne Allah ya samu dace Sudata nan ma sai Allah ta'ala ce kar ku rike mata saboda cutarwa. Ma'ana in ba ku zama da su ku gyale su, ku sake su kawai. Akwai mazan da suke irin wannan rayuwa da matansu. Ita zama ana cutar da ana cutar da mace. Haka ma a wurin ila'i nan ma akwai ila'i na mutum ya rantsuwa cewa ba zai kusanci matar shi ba. da duk wanda ya rantsuwa ba zai kusanci matar shi ba Allah subhanahu wataala ya ce ana sanya mai wata hudu alladhina yuluna min nisa'in tarabbusu arba'ati ashhur mutanen da suke rantsuwa ba za su kusanci iyalin su ba to ana sa musu wata hudu fa in fa'u fa inna Allah ghafurur rahim in sun dawo suka ce to shikenan gabanin lokacin nayi suka ce sun bari shikenan wa nazamu qalaqa fa inna Allah sami'un alim in kuma sun yi niyyar saki to Allah subhanahu wataala yana sana kuma Allah bai ji ne to saboda haka nan ma da mutanen da da haka suke cutarwa ake yi shi ma sai musulunci ya zo ya tsaida da haka idan wata hudu ya cika to shikenan sai a kira ka ce yaya ka jaya magana ka koko in ya ce ya jaya shikenan ta koma matar shi in ya ce a ina nan ba zan kusance ta ba sai alkali ya ce to ka sake ta ba da ya ce ba ya saki tsakani ya ce ka sake ta tunda mai amfanin haka sai ta zama haka nan ita ba mai aure ba ita ba jaura ba ka sake ta muna alkali ya ce to ni na sake ta tunda kai ba ka saki to da ba musulunci ba ya san cutar in ba ka san mace shi kenan kawai ka rabu da ita haka ma wurin shayarwa wurin ban nono idan kana aure da mace sai kuka samu matsala da wurin shayarwarta nan ma Allah subhanahu wataala nan ma ya hana Allah ce la tudarra walidatun bi waladiha wala mauludun lahu bi waladihi mahaifiya mai ban nono ba a cutar da ita saboda danta sa'annan kuma shi ma mahaifi ba a cutar da shi saboda dan shi ta wannan bangaren ma'ana da zai hana uwar yaron ta shayar da dan ba dan ya bata mata rai dan ya shigar da bakin ciki cikin ranta sai ya ce ba ni dana ni akwai wanda za ni ba da za ni ba ya ka ai haka nan ba za a raba uwa da ɗanta ba sai in ita uwa ta ce ba ta bashi to shikenan ta ce mata gari da yawa mai ba ya cin kanshi kawo dan ya ji a kai shi wani wuri amma in ta in za ta iya wato a barta da ɗanta domin babu wanda ya dace ya shayar da daka makoshi muna ganewa ko to irin wannan an hana hakanan ita ma tana iya yi saboda jin haushi don ta bata ma mijinta rai sai ta ce ba ta bashi nono ya je samu wanda za ya bashi shi ma ba a so ana so a yi abin cikin farin rai da daɗin rai ba tare da wani ya ɓata wani ba ba tare da wani ya cutar da wani ba haka addinin musulunci yau madne mu da mu ba laifi bane wala juna alaikum an tastarbiu auladakum idan sallamtum ma ataitum bil ma'ruf ba laifi gare ku ku nemo ba ƴaƴanku waɗanda za su shayar da su ku nemo an tastardi wa taqlibu ar-rud'a ku nemo mata masu ban nono su shayar da ɗayan idan an samu rabuwa babu laifi fa in ardana lakum fa atuhunna ujurahunna wa atabiru bainakum bima'ruf in kuma su uwayen ɗayan suka ce za su shayar da ɗiyanku to musulunci yace ba laifi ku ba su kuɗi ku ba su jingarsu ta shayar da wannan ɗan saboda kai ka fi dacewa ka ɗauki nauyin yaron saraka kuma uwar shi ce amma wake cina ta da kai da shi da ita da shi kai ne ko to saboda haka nonon da za a ba shi ba kai za ka zangi biyan kuɗin in ba ta yi saboda haka ba da cutarwa a cikin addinin musulunci a wurare da yawa addinin musulunci ya hana mu ya hana mu cutarwa saboda haka ba ta da kyawu sai mutum ya guje ta mutum ya rabu da ita domin ya tsira ya kubuta daga azaban Allah subhanahu wa ta'ala haka cikin bangaren kasuwanci akwai nan ma hana cutarwa daga cikin abin da yake nuna cutarwa shine wato raba uwa da ɗanta a wurin kasuwanci mace ce tana da ɗabaiwa ce tana da ɗa ƙarami tana shayar da shi ƙarami ne to ba in aka tashi saira saira saira su tare ba za a raba su ba manzo Allah ya tsine mu wanda ya raba su mun karanta cikin bulugul maram dan ba mun ce ba ko manzo Allah ya ce man farraqa baina walidatin wa waladiha farraqa Allah bainahu wa baina ahabati yawm ahibati yawm alqiyama duk wanda ya raba tsakanin uwa da danta ba wancan uwa da danta din ba uwa da danta wannan dai uwa ce da danta farraka Allah bainahu wa bain ahibbati yawm al-qiyamah sai Allah ya raba shi da masoyin shi ranar al-qiyama ranar al-qiyama mutum zai tashi cikin makiya makiyanka wanda suna neman rayuwarka a jallo ina za su ganin ka su kashe ka ina za su ganin sai ka tashi cikin ranar al-qiyama ka ga duk su ne ta ce aika an yi mugun abu inda ka riwa ga makiyanka ne kuma ranar al-qiyama kana hango masoyin ga su can saboda nan ka raba masoyi da masoyi duniya sai Allah ya raba ka da masoyinka kai ma ranar kiyama to da haka kenan irin wannan kasuwanci shi ma ba da kyau ma'ana dai babu gaba daya matsaloli ne masu tarin yawa da za mu ta karanta su nan gurin baban gaba daya yana hana mu cutarwa a cikin me a cikin rayuwarmu ta zamantakewa kowa ya kyautata mu kowa kowa ya zama na alkhairi na karuwa ga dan uwan shi to abin da zamu yi tunanin shi ba za mu cuta ma wani ba shi yasa musulunci yace kakkai bawali tsakiya hanya kakkai bayan gari tsakiya hanya domin cutarwa ne sa'annan kuma kakkai bawali inuwan mutane inda mutane ke zannawa suna zama suna hira suna zama suna shayi kakkaje wurin ka masu bauri ko hitsari domin duk wanda yake manzo Allah ya ce ya dace a tsine mai albarka idan bai kamata ba wurin zaman mutane ko kuma iccen da mutane suke icce ne mai yaya masu amfani waɗanda ake cire yayan ana amfani da su mangwara ne ko lemu ko gwaba ka zo kuma gindin shi kai bayan gari ba da kyau ko kai hitsari wurin bai da kyau domin cutarwa ne ko bisa hanya mutum ya zo yana wucewa bai sani ba kawai sai dai cabal ya taka bayan gari muna ganewa ko ko bayan garin da za a zan ki a zo a tara shi ga wuri ga yanan diya abin nan in ka zo wurin sai ka ji wani irin wari ba da shi wannan cutarwa da ranka ya bace fa sai Allah ya saka maka matukar dai akwai yadda za a rabu da irin wannan cutarwa to haka ya kamata yi haka ruwan gwalala da ake ziddawa ya kamata mutane abin nan a san cewa baya da kyau mu musulmi ne wallahi duk wata tsafta muke da ita amma ba mu aiki da ita ya kamata ruwan gwalala mu zan kisar da su cikin dare kayan sa ya tafi ba kowa cikin dare in kasar da su shikenan gari na wayewa wurin ya bushe amma a ce sai sa ya tayi mutane na ta wuce kaza na ta zubowa kama ana yi ne dama da gayya dan ka ja haushi ake maka ai ya kamata a ce dare kawa ta dauke babu kowa sai a zinta da abin da ake so a zinta gari na wayewa wuri ya bushe sai dai kaga alama ga yana amma dai ya bushe ba ai sauki ba yanzu mutane na wucewa in kai da daddare ba wanda za yi jin warin nan ba wanda za yi zawa da motan shi ko kasa ya rasa inda za yi wucewa amma in kai lokacin da mutane ke wucewa su ji warin abin su ga kazamta abin kuma su zo su rasa yadda za su yi da abin hawansu kaga wannan cutarwa ba ta da kyau irin wannan musulunci ba ya san shi da abinda zai cuta ma mutane ya kamata musulmi su guje shi domin mutane ba yadda za su yi amma Allah akwai yadda za yi da kai saraka sai mu kiyaye mu ji tsoron Allah subhanahu wata'ala cikin dukkan al'amuran mu da Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa la darara wala dirara babu cuta babu cutarwa daga cikin addinin mu na musulunci ko ba a cutarwa ba wanda zai cutar da wani duk abin da zai cutar da kai to musulunci ya ce karbi da shi ka kula da shi haka ba yana daga cikin cutarwa mutumin da yake bi bashi ko ba ya da abin biya yana cikin cutarwa ne a ce sai ya biya ba ya da shi to ya zai Allah subhanahu wataala kawai ya ce wa in kana zu usratin wa naziratun ila maisara in wanda ya ci bashi ya kasance yana cikin mawayacin hali baya da abun biya Allah ya ce to a jinkirta mai har lokacin da ya samu saukin biya a bashi lokara mai lokaci shi kuma ya zanki bayani da lokaci lokaci ya zanki bayani wallahi na gode amma har yanzu abun bai samu ba ba kawai doki abun bashi ya shashantar da abun kawai ya manci da shi ya dauka kawai ma ba wani abu bane tunda ya gaba shako shi ba ka kai gaban shara sai da abu ma ba da wani muhimmanci kai kuma ka zanki lallaban mutunan kana ba shi hakuri Allah ya ce wa ba wa anta sadaqu khairul lakum wai sadaka ku yayi mashi ma shine mafi alheri kaga mutunan da kullun ya ganka ce wallahi abin ne na cikin raina amma ba yadda zani ban samu ba dan Allah aka kwana bi ma ta zaka yaba wani na ma yayi maka amma mutum ya ganka in kai magana ba ya ce wane ne ba abi bashi da ta da musiba to kaga wannan kana isha to annan sai ya biya ni kudi na Allah ya kiyaye ta haka dai addinin musulunci babu cuta babu cutarwa abinda muka bada daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya yi mana Allah ya sa mu gyara na'am Warko ya halitta mutum ya tura mana cikin kudin zakka mutum ya hidda kudin aikin hajji ya biya ma wani ba a yi. sai dai a baka in Allah ya sa an baka abu mai kwari kana yi biyan haƙin sai ka biya amma ba a biya maka ƙetaci bakin ciki ne wanda inda babu hajjin ba a baka wannan makwatan kudin miliyan hudu sai maka su da ba hajjin ba a baka amma tun da ba kai ne za a ba da hannunka ba to shi kenan sai a yi mi ta ce an biya maka maka ba ya da kyau wannan gara ka ba mutum kuɗi muna ganewa ko yawa in ka biya shi ya je aiki hajjin shi yayi amma zakkarka wannan miliyan hudun tana nan Allah na banka sai ka biya mutane Muna ganewa? Eh sai ka biya mutane. Domin haƙƙin mutane ne in baka biya nan duniya ba lahira sai ka biya. Ba wannan abin da ita na'am.
Ita wanda ya nuna menene hukuncin sada zumunci bayan sallar isha'i alhali an har an hana hira
Ba hana ba. Wa menene hukuncin sada zumunci bayan sallar isha'i bayan kawance bayan sallar isha'i ba a san hira. Hirar da aka hana wadda ba ta da ba ta da dalili. Haka kawai amma sadar da zumunci ai ibada ce babba. sauraka ba hana ka bayan sallar shayi ka ta ganin wani ba likita mutane ba suna zuwa likita ganin mutane ba to shi ma baya da kyau ko likita ko gida ko kuma kawai bayan sallar shayi ka ji kana son ka motsa jiki ka je gidan wani dan uwanka ko dan uwan tsohuwarka kawai sai ka tafi saboda abin da ya kawo hirar da za ka yi da shi sadar da zumunci amma hirar kawai haka nan ta ba gaira ba ba ita ce ba a so a yi bayan sallar shayi shi ma ba wani haramun ba ne in san samu ne kakka yi ta kawai in ka yi isha'i saboda a tsarin addinin musulunci so ake kowa ya je ya huta bayan sallar isha'i saboda ya tashi cikin dare ya samu awa ɗaya ko awa biyu na ibada ma aka cika dare shi kenan jiki ya maka nauyi ba ka yi tashi sai ka isha asuba ma ana da Allah ka tashi madanna da Allah ka tashi an kusa da sallah ba ka gaji ba ka yi yawa to shi yasa ake so mutum ya kwanta da wuri saboda duk so ake kowa ya tashi ya kokari kana da bukatu kana da laifuka ka tashi cikin dare ka ce Allah ya fi maka ka ce ma Allah ya maka bukatunka kana so ka zama cikin bayan Allah na kwarai to shi yasa ba a son cika dare ba wai shi ma haramun bane in san samu ne haka ya kamata na'am
yawa icin wannan wai ya halatta mace da namiji wasu yi yarjejeniya wai da zai aure ta amma da cewar sharaɗin zai sake ta bayan kwanaki lissafafi wai.
Ko kuma halitta mutum ya aure mace amma da sharaɗin bayan kwana goma sakin ta zai.
Yawa su ce kuma domin kuma ta koma wajen mijinta na farko.
Wa to auren kisan wuta ke nan na amince ba ne. Wajen ta koma gidan tsohon mijinta. wannan ba ya aure ba in ta koma to sun koma lalata kenan ba mijinta bane har yanzu yana nan ya sake ta sake uku bata halitta gare shi ba mace ba ta halitta ga miji sai ta auri miji ba kwambula aka yi ba ba shiri aka yi ba ya aure ta saboda ta halitta ga tsohon mijinta ba ba a ba da kuɗi ba a hada baki ba a kewayewa a sa wani ya aure ta a ce mai to bayan wata ɗaya kawai ka tada rigima ka ce ka kai ba ba kasa to saboda haka dole ne sai ya kusance ta sai sun yi mu'amala ta aure tsakanin ya da ita idan mu'amala ta aure ta shiga tsakaninsu shi ke in ya sake ta ma ba laifi koda da wannan manufarci dama abin da ake so a horar da shi a yi mu'amala ta wuri saboda in bai kusance ta baka kenan babu wani abu idda ma ba za ta yi ba kawai da ta zo bayan sati biyu kuma sai a ce ta koma gidan tsawon mijin saboda ba kusance ta ba ko so ake yi sai ta yi idda bayan idda da sai tashi kuma sai ta kara kaga can ta yi wata uku bata gidan shi ko da wasu sabon wata uku kuma gidan gidan uwayenta kahin tsohon miji ya kara kaga wata shidda mutum ya hori da kyau gobe ba zai kara ba idan mutum ya auri ya saki mata saki uku wani ya aura aure na kwarai aka maida ta ta yanzu sabon aure ne yanzu ba saki ko da tsakaninsu domin waɗancan uku sun riga sun wuce yanzu sabi ne kuma za a dora amma ya mata saki biyu ta je gidan wani ya maido ta to saura guda har yanzu tsakanin duk da ya kara guda shi ke amma aka yi uku to shi ke nan sabon aure da suka ya rushe waɗannan guda uku sun wuce in sabi ne kuma za a tunkara kuma mai hali ba ya bara malin shi wanda yawan mace sake to ko gobe ma sai ya kara mata wale mutane sun gana gyarawa to sai su ta batawa ita gyara musu Allah ya kiyaye na'am
ita ma da cewa sabani an ka samu America so sabani an ka samu tsakanin mace eh uba ne da sarko shi kenan matar ɗan shi sai ya rantsi da cewa wato ba za ta dawo ba za ta dawo gidan ba to da an ka zo dan da an ka zo an ka bashi ya yana suna suna cikin wane ne ce ya rantsi ba za ta dawo shi uban to
sarkin ya shine ce ba za ta sake dawo ba to shi kuma dan da ya dawo kuma an ka bashi labari to wai tambayar shine wai za a saba ma rantsuwan ne koko a koko za a kare rantsuwan ne yau
mutum ne ya samu sabani da matan shi yana so ya miro da sai baban shi ya ce wallahi ba za a miro ta ya rantse da Allah ba za ta dawo ba shi ba nan da ya zo sai aka gaya mashi baban shi ya yi rantsuwa ba za ta da to yanzu ya za yi biyayya za a yi ga rantsuwa baban shi ko saba mata za a yi miro matan shi saba ma rantsuwa za a yi in ya so shi ba ya hakuri ya yi kafara ba shi ke nan rantsuwa ita tana da tana da mahita da wanda ita yana da mahita mahitar da shi ne a yi kafara ka sa a dawa maka kilo biyu da rabi na abinci a kira mutum goma ba su canyi yana isa su ko? a samu masa ɗan ƙashin miya na shikabi haka yara a yi abinci mai daɗi a ce su zo su ci abinci shi kenan ka fara rantsuwar ka ta warware kenan ɗanka ya azumi ka sama mutane shinkawa ko maka yauwa ko ka je wuraren da ake sai da abinci mai kyau ka sau masu ka kawo masu mutum goma su ci su ƙoshi shi kenan ka warware rantsuwar ka ko kuma kana da kayan ka matsakaita shikenan sai ka diba ka gani matsakaitan kayan da ba su koke sosai ba kuma ba sabi bane sosai sai ka samu kwamfule goma ka raba mutum goma ka warware yanzu sai in ba ka iya wannan da sai ka yi azumi kakka yarda ka fara da azumi ka bari sai ka kare in ba ka yi sai ka yi azumi na'am
wannan tambaya biyu ce to ta farko ya ce ya yi wasu suna cewa aliyu dan Abu Talib da manzan Allah abu ɗaya ne kamar annabi Musa da Haruna. Da me ke gaskiya magana?
Ba wanda yake wannan magana. Ba ya ji wasu na cewa Aliyu dan Abi Talib da shi da manzan Allah da ɗaya ne. Ba wanda yake wannan haka. Duk wanda ya faɗa haka to ba musulmi bane. Lalle ma ba mu amma tana yiwa fahimta ce bai ba manzo Allah ya ce ma Aliyu amma tarba an takuna minni bi manzilati Haruna min Musa manzo Allah ya ce ma sayyidina Aliyu lokacin da za ta yi yakin Khaibar ko yakin Tabuka nake son cewa za a je yakin Tabuka manzo Allah ya ce ma sayyidina Ali ka zanna gida ka tsare Madina sayyidina Ali shi ya ba shi ce za a balle cikin mata da tsofaffi da gashiyayyu waɗanda ba su iya yaki gani jarumi ni ne jarumi fa wanda da aka je wurin yaki sai na aliyar kowa kokari zaki ne sai na ali shi sa ake ce mai haidar haidar haidara in yi bahaushe haidara zaki kenan suna ne daga cikin sunayen zaki asadu banil ghalib ake ce mai zakin banil ghalib sai na ali cikakken jarumi ne tsoron da manzala ya ce ka yi zaman ka gida ka tsara madina yana kuka ya ce ya rasulallah za a bali cikin kananan yara da mata da tsofaffi da waɗanda ba su da lafiya manzala ya ce tattaɓe shi ya ce ama tarba an ta kuna minni bi manzila ta haruna bi musa shin ba ka san ka zamanto da ni da kai kaman annabi musa da haruna na san shi ne shi kuma ya ce wasu sun ce hadisi ne illa annahu la nabiyya ba'di manzo Allah ce sai dai babu annabi baya na fanni in na tai ta buka yaki kai ba annabi bane kana nan matsayin ka na sahabi na na ahlul bait dina shi kuma sayyidina annabi Musa alaihi salam da ya tashi tafiya ya gana da Allah ya bar annabi Haruna cikin bani Isra'ila ya je ya dawo ukhlifni fi qaumi yace ya haruna ukhlifni fi qaumi wa aslih wala tattabi sabilal mufsidina ka tsaya khalifa ta a cikin bani isra'ila kakka yi banna kakka biye ma masu banna kaga shi annabi haruna annabi ne kuma ya bar shi wakili a cikin bani isra'ila shi kuma ya je ya gana da Allah bambanci kenan shi sai na aliba annabi bane domin babu annabi tare da manzan Allah babu annabi bayan manzan Allah amma bawan Allah ne babba mai girma mai daraja saboda haka ba wanda yake cewa da annabi da Ali da tsayi kai wanda ya faɗa haka nan ba musulmi bane duk wanda ya kwatanta manzan Allah da wani to ba musulmi bane manzan Allah ya fi karin ka kwatanta shi da kowa ya fi karfin kowa Allah bai halitta kawo manzo Allah mai daraja mai matsayi mai girma mai daukaka mai kusanci ga Allah babu kaman manzo Allah kada ka duk girman mutum to yana bayan shi yana koma bayan shi yana koma bayan shi amma yana da girma yana da matsayi yana da daraja ba a hada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kowa Allah ya samu dace amin tambaya ta biyu yace shina da yarinya da zai aure insha Allah sai dai ba shi da halin yi mata kayan sallah tunda shi ke kula da mahaifan shi to wai yanzu yana iya yi mata kayan sallah ya bar iyayen nashi ko
yace yana da budurwar da za a aura shi ke mata kayan sallah ko ko ba da abin da za mata kayan sallah amma kuma shi ke daukar da wani iyayen shi to yanzu matsala ce ga ta tawabbu an samu sabani tsakanin kayan sallan budurwar shi da kuma kayan abincin uwayen shi wayan zuwa na za a yi wani za a yi bari ai ko mata bai kamata a yi wannan tambaya ba ware budurwa inda ma larura ce kayan sallah kayan kwalliya ne kayan ado ne amma in ba ta da lahiya budurwa ka ce za ka auren ta ba ta da lahiya to kana iya rishin lafiyar ta babu wata hanya sai ka taba abin da kake mai iyaye sai ka mata amma larura baban larura amma ba baban baban bukata ba baban kwalliya da ado da kele-kele wannan ba a ba a ma inga uwaye ba a magana wata budurwa ko uwa ba a magana ba abin nan ko mata ba a magana sun yi karhi suna gaba ga kowa hakkinsu yana gaba ga kowa bayan Allah da annabi kowaye manya ne wanda yake so ya gama da duniya lafiya daga hasken rayuwa ya shiga aljanna ya samu rahama Allah cikin kabarin shi tashi ranar alkiyama cikin haske to kyautata ma uwaye ya ladabi da biyayya gare su saboda haka sai ka ba budurwa hakuri ka ba ta hakuri ko ka yi mata dabara kai dai ka san yadda za ka yi wanda ku rabu lahiya in ta kama ka dan boye to sai ka boye mata tabar ganinka ko ka gaya mata za ka dan yi tahiya ka je ka dawo mai yiwa ba ka daɗe kewa shi kenan ka je sai ka yi zamanka sai bayan sallah sai ka dawo kuma kana yin haɗa mata karara gaskiya kai ba ka da hali saboda kai ke ɗaukar ɗawainiyar gidanku ta yi haƙuri da Allah kenan sai ka gaya mata in ta je ta kuma ba ta yawa shi kenan kai dai ka fifita uwaye akan budurwa wallahi Allah ba zai kyale ka ba in ta ce ba ta sai Allah ya ce to ga wadda ke yi sai ga Allah ya baka wata tsaliliya wadda ta yi ta ta yi ta komi kuma ta yi su sauƙin rayuwa sai ka ga Allah ya haɗa ka da ita mahaifinta za a cewa ma ya baka ita in ya kira ka yace ya baka ita ka je kuma ya gaya mata ta ce a ita da ma zaɓin uwa inda ta yarda shi ka hito ko mahaifin ya ce a ko ka ƙare ce abin fahimci juna ta ce ita ba ta yarda ce to shi ke daga mahaifinta yana da ɗan hali ya ƙirgo ta jika talatin ya ce ma an shi taimako na ne ka je ka ɗan yi bukatunka kaga ka hita daga inda kake kawowa yanzu an sama za ka zangi ne sakamakon biyayya gaba da uwaye an kwana biyu ce ma aiki mai kake haka dai Allah ne duk wanda ya bar abu dan Allah to Allah sai ya mai sai ya mai mai da abin da ya alheri sannan amma ba kowa ke iya ba ya faɗi tabbas haka eh haka ne kowa na iya faɗin haka amma aikatawa ba kowa ke iya ɓata wa budurwar shi rai ba Allah ya samu dace Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ka shafe mana hawayen baki ya sallahu akwai ba da jini bakin likita ko nan bakin mafitan ba bakin likita da sai karhe tara ko ko takwas to an ce dai akwai ba da kyautar jini taimakon abin nan jini nan bakin likita babba wanda Allah ya sa yana da lafiya sai ya ba a taimaka mutane na da bukata don ki taimaka wa mutane na da bukata Allah ya biya kowa ya saka mu kowa da alkhairi amin na ma kira sallah insha Allah wani da yake tambaya dangane da daga Saudiya tambaya ce da ta shahi da wafi ga dakin Allah an hana wanda ya umara ya sake dawa ya dawafi sai dai ya hau sama ya dawafi akwai halitta mutum ya ajike in yana son ya shiga ciki ya dawafi ya sanyo kayan umara ya zo ya wuce tunda an hana ya halitta sai dai an yi ne saboda a ba sauran mutane samu sauki kenan ba wai doka ce ta Allah ba amma yin saboda kiyaye wahalan mutane kenan wanda ke son dawabi yadda aka ce je sama je sama ya hakuri to sama nisa ke hakuri kayan kai guda wanda ke kasa ya ma kusa karewa so in dai mutum yayi dawabin shi yayi amma dai ya kamata ka tausaya ma yan uwanka kai ma kai zaman ka in ba ka iyawa radda ka ji ka yi so guda abin akwai wahala sai ka huta kullum sai ka yi so ɗaya ba shi kenan ba amma in ka sanyo kayan naka kai tawafin ka yayi muna ganewa ko to amma in kowa yace sanyawa zai zangi shigowa kaga wurin cinkushewa zai kuma addinin musulunci yanzu makaranta la darara wala dirara ba cuta ba cutar wannan kuma cutarwa ne saboda kenan in san samu dai ne kowa ya tsaya da doka ya yi saboda a samu walwala. Allah ya samu dace. A makaranta malam yana ba ni labari cewa wani ya bawan Allah ya kawo tabarbi manya guda hudu. Allah ya saka mai da alkhairi. Sannan kuma ban sani ba kodi shi ne ya kawo a nan ma'azai ɗin nan na wanda ake aza alkur'ani ana karatu. Su ma ya kawo su da dama. Allah ya saka da alheri. Allah biya bukatu. akwai bawan Allah da muka muka yi mai bara addu'a nan dangane da ɗiyan shi da aka kama guda hudu to Allah ta'ala ya saji an sake su shekaran jiya sun kira shi sun ce an kashe mutum guda tunda ya ce babu kuɗi to an kashe mutum guda saura uku har suka ba ɗaya daga cikin ɗiyan suka ba shi waya yana kuka yana cewa an kashe ashe ba gaskiya ba ne suna nan su hudu duka sun zo jiya Allah ya kuma cikin taimakon Allah sun zo dukkan su lafiya lauga sunan ya ce ga sunan gaban shi Allah ya karba doyi muna fata Allah ya ci gaba da karba muna doyi
kasan saboda da kai abokan sun banka wajen
akwai kuma wani yana bara addu'a game da a ɗan shi ɗansu da aka kashe cikin wannan harin da aka kawo ma sojoji ko? da yana bara addu'a Allah ji ɗan shi dukkan sojojinmu da suka mutu Allah ta'ala ya sa sun yi shahada shi ma wannan mai ɗaukan ɗin shi ɗin da ne ɗan ƙanan shi ne ɗin shi ne a birnin ƙanan shi ranar juma'a shi ma yana cikin waɗanda aka kashe ban su dai da shi ko aure ba bai ba Allah ya ji kansu gaba ɗaya Allah ya musu rahama waɗanda suka ji rauni kuma Allah ya tada kafanin su Allah ya ba su lafiya waɗanda kuma suka tsira Allah ya ƙara tsirar da su Allah ya kiyaye musu lafiyar su sa'an nan kuma ana tunatar da mutane kwanaki goma na ƙarshe waɗannan na farko nake son cewa kwanaki goma na wannan sabon wata da za a kamawa ban sani ba ko ya kama yau ya kama an gan shi ko dai cikin waya aka a ba magana saudiya to munan mun gani amma dai nan galibi tun da arfa ke akwai saudiya za mu yi kenan nan sai mu bi su amma wurin azumi ba mu da su amma tun da arfa can take shi kenan kaga ba yi wani a yi arfa guda ɗaya ce ake alhazai na can hinan arfa shi ke na an ga wata shi kenan yau muna muna ɗaya ga wata ke koko sai gobe yau muna ɗaya ga wata ba rana ta faɗi ba kenan mun hita daga a musulunci da rana ta faɗi mun yi bature ma zazzari bature ne sai sai mini ta yi ko sai sha abin dare to mu ce yanzu gobe ce ta mutun da la'asar ma tsara ka muna gaban bature sani ne ba mai ba a musulunci da rana ta bada an shiga gobe sa ake cewa daren yanzu yau daren yaushe muke daren laraba ba daren talata ba amma ba haushe inda yadda da daren wani abu sai daren juma'a kare ya yarda da alhamis daren juma'a ce amma sauran da bai yarda ba to a musulunci hakan duk da yake akwai sabanin malaman suna gani a sai sai alfijir ya keto sannan a ce yau haka duk wannan daren gaba ɗayan shi duk daren da za mu shiga har zuwa kahin keto alfijir duk muna cikin talata a wurin wasu fahimta wasu malamai wasu kuma suna gani da zarar rana ta faɗi shi ke an shiga yaushe shi yasa yanzu in ka kamo saudiya in ka kalli tashar su ta harami madina ko makka ko karatun qur'ani za ka rubuta ɗaya ga watan zulhijja yau tun yau har rubuta ɗaya ga watan zulhijja ko kuma sai gobe ko ba haka bane to ma'ana dai waɗannan kwanaki da muka shiga cikin su kwanaki ne masu albarka wanda ana so mutum ya ƙara himma wurin ayyuka na ibada ana so mutum ya ƙara himma dama dai muna ibada to ana so ka ƙara in kana karatun alkur'ani izi ne ka kara guda kaga in wata sabka dai kake yi sai ka samu sabka sai ka samu izihi 20 ko in izihi goma kake ka ka samu nawa yawa ka samu 20 ka ka kara in salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kullun 100 kake to ka kara ka kara wani 100 kaga sai ka samu nawa 2000 za ka samu cikin wannan kwanaki guda goma in tasbihi dubu kake sai kara wata duban in lahaula dubu kake sai ka kara wata kullum haka dai ana son da ake alheri ka kara da in kullum Allah ya taimake ka kana shiga likita babba kana ganin mara lafiya daki guda ka taho wanka to sai ka kara daki biyu ko uku cikin waɗannan kwanaki masu albarka in Allah ya sa kana da yan kuɗi kullum yan sadaka dala biyar dala goma kana yi to sai ka ɗan daɗa ta abin da ake so ake a ƙara sau da wata gara basa ce gara basa ce wadda mutane kamata sai ta ruguguwa kanta ko kamar gara basa gobe da gara basa yau yau mu tana da gara basa talata ko gobe kuma airtel tana da da da da sahel cup da da orange duk gobe suna da gara basa kowa za ka ga yana ta kokari ne da kuɗi mutum sai ya samu wannan ɗan abin na kwana biyu ka samu ka ci banza to kamata yanzu ma a ta rubugu a cikin waɗannan kwanaki masu albarka a ta istighfari ka yawaita addu'a ga uwaye kullum kana yi kaɗan to ka ƙara suna da rai ba su da rai kai ta yi musu a waɗannan kwanaki su ƙari kwanaki ne masu albarka wanda duk ayyuka na alheri ana so mutum ne cikinsu ba ba dole bane amma ƙara himma ake so a yi kuma ƙarshensu shi ne ranar idi rana ta tara gare su kuma ita ce rana arfa babban rana ke wanda duk duniya ba rana mai girma irinta ba yini mai girma mai daraja mai falala mai albarka wanda Allah subhanahu wataala da kan shi yake ce mala'iku kalli bayi na ku gani mala'iku duk su dibo alhazai su gani yace ku diba ku gani cikin su akwai sarakuna akwai shugabannin kasashe akwai manyan attajirai manyan malamai akwai manya-manyan talakawa kasan ko cikin talakawa akwai manya Allah ya ce ku kalle su ku gani ku diba ku gani duk sun aje kayansu na jiki shaddodi suna iya sawa ya duka masu tsada boil boil duk sun aje ke kowa daga shi sai zane sai mayafi so suke in gafarta musu so suke su sabke nauyin da na dora musu Allah ce mala'iku ina shaida muku cewa duk wanda ke wannan wurin na yafi mishi kaga rana ce babba rana ce mai girma rana ce tunda ake manzo Allah ya ce ba taba ganin shedan rai shi ya bace ba kamar wannan rana ran nan shedan ya kai gobro ya kai mari je ya dawo ya rasa abin da cikin takaici ya rasa abin da zai yi saboda mutane gaba da sun taru wannan hilin in ya kalla abin sai abin ya baya haushi kuma ba iya hanawa babu ranar da shi ɗan keken haushi kamar ranar arfa shi yasa kai ma da kake nesa aka ce ka yi azumi wannan rana kuma azumin yana sa ka samu gafarar zanubai guda shekara biyu dabara da baɗi abin da ya wuce an yafe maka mai zuwa ma an yafe ma kalaka rana ce mai girma rana ce mai falala shi yasa waɗannan kwanaki suke da daraja suke da falala Allah ya rantsuwa da su yace wala yalin ashir Allah ya ce na rantsi da kwanaki guda goma kaga rana ce mai albarka kuma yanzu duk wanda yake da layya yana da niyyar yin layya yana da abin yin layya to daga yau shi kenan annabi ya ce kan mutum ya yanke akai hushi sai ran sallah sai ka yanka ragon ka sannan kai daga yau da sun shigo shi kenan kai aski ka bari sai ka yanke dabbar ka sannan kai aski kowane iri kakkai gashin gabanka gashin mara gashin hamata duk kakka aske ka bar shi ko da baka jin daɗi yi haƙuri lada za ka samu ciki shikenan sai ranar sallah bayan kayan ka dabba ka yi so sai ka yi komi kamar yadda alhazai kaga su ma suna kakkamewa daga yanzu alhazai a ranar takwas ga wata ran nan komi ya zama mi gare su ana gobe arfa shi kenan ba su yanke aka yi hunsu sannan kuma ba su yin aski ba su sa turare to kai abin da aka hana ka aski da yanke farci su kada ya ka hana ka sai ka yanka dabbaka su ma kaga sai sun yanka sannan su yi sannan su yi aski sai alhaji ya tabbatar da yanzu an yanke mai dabba to sai je ba da kashi a aski kuma fartunan shi ba da a yanke mai su shi to kai ba haka ake so ka yi amma ba dole ba ne sunna ce wanda ya zai samu lada wanda ya bari kuma baya da zunubi wurin Allah muna ganewa ko amma da yanzu samu ne mutum ya kiyaye wanda baya da Allah ya hore mishi wanda yake da kuma Allah ya tsare mai Allah ya kare mai daga irin waɗannan barayi da suke ta yawo suna sace mutane raguna Allah ya kare mu gaba daya ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka samu cika da imani waɗanda suke kula da karatun nan da muke Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka biya musu bukatun su ya Allah masu nema yake cikin su Allah ka ba su mai albarka waɗanda suka samu kuma Allah ka tsare musu ya Allah ka samu abin da ka ba su na aiki albarka Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka raba mu da yunwa da talauci Allah ka ba mu arziki da wadata Allah ka kawo mana karshen walalu gaba da ya Allah Allah ka kawo mu kasan mu lafiya da zaman lafiya sojojin mu yayan mu ne da kannan mu ya Allah da suke fagen daga dan su tsaron kasan mu ya Allah suna samun matsaloli Allah kawo musu karshen waɗannan matsaloli ya Allah Allah waɗanda suka rasu Allah ka sa su yi shahada ya Allah waɗanda suka ji rauni kuma Allah ka tada kafanin su ka ba su lafiya waɗanda kuma ka kiyaye su Allah ka ci gaba da kiyaye su ya Allah Allah ka tsare mana su ya Allah ka kare su daga ranar yan bindiga da yan tada ya Allah Allah ka zaunar da mu lafiya ka kara mana son junan mu da haɗin kai ya Allah Allah ka kara mu musulmi haɗin kai da son juna da rungumar juna ya Allah Allah ka samu kari da duniya lafiya waɗanda ba su da lafiya suna gida ko suna asibiti ko suna nan tare da mu Allah ka ba su lafiya waɗanda suke can suna mace ana shirin yi musu aiki Allah ka sa ya aiki lafiya waɗanda suke neman haihuwa Allah subhanahu wataala ka ba su haihuwa ya Allah waɗanda suke cikin nakuda ta yi tsanani Allah kawo saukin ta ya Allah waɗanda ta ɗauki lokaci mai tsawo Allah ka gajarta waɗannan lokuta Allah ka gabata musu haihuwa Allah ka sa su haihu lafiya ya Allah Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka shirya mana matasan mai Allah ka ba su aiki mai albarka ka raba su da zaman banza da zaman kashe wando manyan mu waɗanda karhin su ya kare ya Allah ka taimaka musu ya Allah Allah ka hore musu rayuwa mai sauki ya Allah Allah ka yi musu budi na alkhairi ya Allah Allah kai ne mai buda Allah ka ba su ya Allah kai ne mai buda Allah ka buda musu ya Allah yaran mu kanana maza da mata Allah ka shirya su ya Allah Allah ka kare su daga sharrin masu sharri ya Allah daga makirci masu makirci ya Allah daga kaidin masu masu kaidi ya Allah Allah ka amsa mana ya Allah gafarta mana zunuban mu ya Allah da zunuban mu ya Allah da laifukan mu gaba da ya Allah Allah ka yabe mana su ya Allah Allah ka saka mana da gidan aljanna Allah ka saka mana da gidan aljanna Allah ka saka mana da gidan aljanna Allah kare mu daga jahannama kare mu daga jahannama Allah kare mu daga jahannama Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد ما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد الله كاوروا مكوما غونا الله كاوروا مكوما غونا الله كاوروا مكوما غونا الله كبامو da muna mai albarka Allah ka ba mu ci maka wannan shekara wadda ba mu taba ganin irin ta ba ya Allah Allah ka ba mu ci maka mai yawa wadda za mu yi ta daga yunwa da talauci da ita ya Allah Allah muna roƙonka ya Allah ka ji roƙon mu ya Allah Allah da ka shahid da mu ruwa ya Allah ka kare shahid da mu ruwa masu albarka ruwa masu umarni ya Allah Allah ka ba mu ruwa daidai da mu ya Allah Allah ka ba mu ruwa daidai da mu ya Allah Allah kada ka kara jarraba mu da irin jarraba da kai mana bare ya Allah wanda ta rushe mana gidaje ya Allah ta taccage mana hanyoyi ta faffasa mana gonakin mu ya Allah ta kawo mana asara mai yawa ya Allah Allah kada ka kara maimaita mana irin wannan ruwa masu karfi ya Allah Allah mu masu rauni ya Allah ka ba mu daidai da mu ya Allah kuma ka sa musu albarka ya Allah Allah ka ji roƙon mu ya Allah Allah ka tausaya mana ya Allah Allah ka kare mana gidajenmu daga iska da ruwa ya Allah Allah ka kare mana gonakinmu daga iska da ruwa ya Allah Allah ka kare mana wurin kasuwancinmu daga iska da ruwa ya Allah Allah kai mai jin roƙo ne ya Allah Allah ka amsa mana ya Allah wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin